أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم manya-manyan shugabanninmu da suke wannan guri mai ɗimbin albarka a sahun farko wanda muka haɗu a ƙarƙashin gayyatarsa shugabanmu maulana sheikh usman nuhu sha rubutu da kuma babban malaminmu Profeso Ibrahim Makari da shugaba mai girma a Sheikh Abdulwahid Muhammad Nazifi Alkarmawi. Al'imam Junaid wanda ya gabatar da muhabara yanzu da dukkanin ‘yan uwa mahalarta wannan taro mai albarka’ taro mai ɗumbin albarka ina yi mana sallama baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba shakka mun saurari muhadara ƙayyima daga al'imam junaid yanzu kuma abinda nake so in ce shi taron maulidi kowane taro ma manufar da ta sa aka gayyato mutane cikinsa to ita ce abar da za a dinga gani tana gudana a tare da su maulanmu shehu ibrahim radiyallahu anhu yana cewa likulli fatan hubbun wa qasdun wa mafharun shehu radiyallahu anhu yana cewa kowane mutum ka gani a duniya akwai abubuwa guda uku da suke tare da shi labudda in dai ɗan adam ne lafiyayye wanda yake da amsa sunan cewa ɗan adam ne to yana tare da abubuwan nan guda uku na farko akwai son wani abu a zuciyarsa sannan akwai manufa a zuciyarsa sannan akwai inda yake so ya je ya tsaya duk faɗi tashin da zai yi akwai inda yake so ya je to amma shehu radiyallahu anhu sai ya faɗa cewa kamar mu ma da muke mabiyansa sai zama abin da muka sa gaba kenan sai ce fa'inni bi hubbil hashimi dahar masuku ni na riƙe san manzan Allah da aka yanzu abin da ya haɗa mu a nan ambatan manzan Allah ne nan mun taru ta'aziman li rasulillah mun haɗa nan don girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu abin da ya tara mu a nan sai mu haɗu mu ambaci shugaba da daidai abin da Allah yake nufi za mu ambace shi da shi to don haka shi isa nan gurin yana da buƙatar ladabi duk yadda ba a tsammani yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar tara hankali saboda wanda za a ambata a gurin nan yadda Allah ya halicce shi bai yadda a yi wasa a janibinsa ba ba shakka duba da yanayin lokaci dole zance na zai zo a gajacce kwarai da gaske ‘yan uwa wanda muka taru a nan saboda shi sunansa Muhammad sunansa Muhammad me fassarar Muhammad shine wanda za a dinga yi wa yabo bayan kewa ma'anar haka kenan za a dinga yabansa za a dinga yabansa ta sama za a yabe shi ta ƙasa za a yabe shi ta tsakiya za a yabe shi ta inda ba saman ba ne ba ƙasan ba ne ma ba tsakiyar ba ne to don haka ni a fahimta ta gaskiya idan muka zo taron maulidi wato akwai wasu ma'anoni da yawa wanda ya kamata su zo zuciyarmu saboda me saboda mutuna wanda muke bi malaminmu shugabanmu wanda da ɗabi'in da ya bayyana kenan ina cewa uwahidu rabbi summa ahwa muhammadan wa usni alal hadi wa fihi takhassus yace ina ɗayan ta Allah sannan abu na biyu na kai matuƙa cikin san annabi in ne masa kirari sannan kalmar ƙarshen nan ita za mu duba wa fihi tahassus yace abin da na iya a duniya kenan abin da na iya kenan ban iya komai ba bayan wannan faman asha yawman bi hitrafin wa hikmatin fa inni bi zikri lil habibi aral aisha wanda duk zai rayu a duniya ta hanyar ya aikin gwamnati ya samu kuɗi ko wani ya je kasuwanci ya samu kuɗi shehu ya ce ni ba da aikin gwamnati ba ne ni ba da kasuwanci ba ne ni da ambaton sunan annabi nake ci nake sha to saboda haka babban tunani da zai zo babban tunani da zai zo a nan shi ne idan rabi'ul awwal ya kama in rabi'ul awwal ya zo da shehu yake cewa jafani manami hina yadnu rabi'uhu ayan nafsu ubi lil habibi wa uji idan rabi'ul awwal ya zo Allah yana nufin wani abu yana nufin ya daga sunan manzon Allah ai na faɗa ina zaton ko a wani taro ne ko a nan ko kuma a gida ne can ga wasu tutoci guda uku da Allah ya bashi shugaba alaihi salatu wassalam Allah ya bashi sharhu sadri ya bashi wad'ul wuzri ya kuma bashi raf'u zikri wannan hukun mu da muke bin shehu radiyallahu anhu ya kamata duk abin da za a faɗa kamar yadda shugabanmu yake radiyallahu anhu to mu san abin da muka faɗa da gaske ne ma'anar abin ta zo zuciyarmu ko bata zo ba Allah ya ba wa manzan Allah abubuwa guda uku ta wannan nahiyar ya ba shi sharhu sadri ya ce alam na halaka sadrak na yalwata kirjinka ya rasulallah na yalwata kirjinka ya rasulallah wannan ita ce manzilar da duk duniya kowa zai rabauta da gwargwadon abin da aka bashi na ilimi amma saboda sharhu sadri shugabanmu wanda shehu yake cewa habaka ilahi ma ya futu makala saboda yalwata kirjinsa cewa shi ya zo ne a wata da'ira da'irar shine da'iratul idlaq shugabanmu ba a cewa ga daidai inda yake shi ne kaman kalmar da nake jin profeso yakan yawan maimaita ta ɗan wasu sun ce an wuce gona da iri a wajen yaban annabi an kai shi inda Allah bai kai shi ba ya ce to inda Allah ya kai shi ma ina muka san shi to abin da ya sa cewa Ubangiji tabarak wa ta'ala ta wannan nahiyar ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato sharhu sadri saboda me saboda ya bashi komai da abin da ka sani baiwa ce ta ɗan adam to wanda ya je ƙarshen wannan abin shine shugaba alaihi salatu wassalam yanzu ilimi ba Allah ne yake cewa ma utitun min ilmi illa qalila ilimin mu ba dan kadan bane amma shugaban mu sallallahu alaihi wasallam kaji me ya faɗa saboda Allah ya yalwata kirjinsa ya bashi dukkanin ilimin farko da na ƙarshe yake cewa ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا wannan annabinmu ne faɗi wannan shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin abin da ban gani ba a jiya ko yanzu to manzo Allah ya ce Allah ya bani wannan abin na gan shi kuma na san shi. Sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba wa manzan Allah tuta ta hudu ta biyu cewa ya ba shi duk wani abu da zai zama nauyi gare shi ya ɗauke masa wannan nauyin. Sannan sai ce kuma warafa ana laka zikirar. na daga ambatanka shehu yana cewa wa qadra fa'al maulal ali jalla zikrahu Allah ya daga ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga ambatansa to yanzu haduwar mu a cikin irin waɗannan gurare mu zo a zauna yanzu gashi al'umma ce sun fi karfin ka ce ga adadin su amma ba abin da ake bukata sai dai kowa izo iji ambatan annabi abinda maulana imam ya kashe duk yawan abin da aka kashe an kashe shi ne domin a ɗaga ambatan annabi to saboda haka shi sa idan aka zo nan kowa da wanda za a gayyato shi ya zo i magana da wanda za a gayyato shi ya zo i saurara i ji magana da wanda zai zo ya yi aiki a gurin to ana buƙatar nutsuwa ana buƙatar a san me za a yi saboda wanda za a ambata Allah ya ce shi mutlaƙi ne tun da ibashi wannan sunan na Muhammad to fa kar ka yi tsammanin cewa za ka gano iyakacin inda za a yabe shi ya ba shi suna muhammadu wanda za a yi ta yi wa yabo a yi ta yi masa yabo a duk waɗanda suka iya yabon kuma in sun je ƙarshe sai su ce to ai ba mu ma ce komai ba yanzu ka ga littafi da aka yi wa manzan Allah yabo a duniya a yau irin diwanin shehu ibrahim ka ji irin abin da shehu radiyallahu anhu idin ga yau manzan Allah ya bude shi amma dai shehu da ije ƙarshe sai gashi yana cewa jallada hawa ta'ala fauka fikiri wa makali ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmi tunani na ya girmi maganata saboda haka babu shakka ‘yan uwa, mu kiyaye cewa shugaba sallallahu Alaihi wasallam da Ubangiji ya bashi wannan suna sai zama gabaki ɗaya da'irotar hamdi ita ta kewaye shi. Farko, yanzu ka duba Alƙur'ani mai girma, yanzu nan al'imam ija mana waɗannan ayoyi. Duk inda aka faɗa masa wannan suna na Muhammad. to za ka ji ba a faɗarsa haka kawai sai an ɗauki ƙa'idar da aka sa cewa shi abin yabo ne sai Allah ya ce Muhammadun Rasulullah zai yiwu ka ji an ce a cikin ƙur'ani in ka duba za ka an ce adamu rasulullah isa rasulullah yahaya rasulullah a'a sai dai muhammadun rasulullah sai ya ce kuma ma kana muhammadun a ba ahadin min rijalikum sai ce walakin rasulallahi wa khataman nabi'i a wani gurin sai ce wa ma muhammadun illa rasulun kar halat min qablihi rusul a wani gurin sai ka je na cewa allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim jama'a kaji fa Allah ya ambaci manzan Allah da alhaƙo ce kai gaskiya ne ya Rasulallah shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ibashi yalwa a cikin da'irar shari'a ya yadda da shi ya bashi shehu yana cewa habahu wa ajdahu wa qarraba zatahu li habratihi al-aliya wa ata wa nayyafa Allah ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi har ya ɗauki zatin sama'i kai shi alhadratu hadratul uliya ya bashi ya kuma ƙara masa to don haka shi isa da i bayyana a duniya sai ya zo da mazhari mai ban mamaki kaga a cikin sunansa na abin yabo sai Allah ya ce sai Allah ya bashi sunaye da yawa kowane annabi za ka samu suna ɗaya ne da shi tak amma annabinmu za ka samu sunayensa suna da yawa za ka ji ma yana cewa za ka ji yana cewa li hamsatu asma'in inda rabbi li asharatu asma'in inda rabbi a ciki sai ka ji yana cewa anna muhammad ni ne muhammadu wa ana ahmadun ni ne ahmad sai ka ji ya ce kuma wa ana almahi ni ne almahi allazi yamhullahu biyal kufra shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni ne almahi ni ne mai shafe bata ni ne almahi me fasara almahi ya ce wanda Allah yake shafe bata da ni in bata duk inda aka bata ake so a shirya to manzan Allah za a sa a gurin huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ba abinda za a samu na shirya ba abinda za a samu na daidai sai dai abu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda idilakinsa da Allah ya bashi annabi Musa aka tambaya aka ce da shi ya Musa yanzu a duniya kana ganin akwai mai iliminka nabiyullahi Musa sai ce babu ba mai iliminsa kuma ya faɗi gaskiya a lokacin ba wani annabi sai shi ba mai attaura sai shi amma saboda wannan idilaƙin na manzan Allah ne kawai shi kaɗai nan take ubangiji ya sa annabi Musa ya fita neman karatu a wajen Khadiru alaihi salam fa wajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما يتفي النبي mai girman daraja mai daraja mai mukami kama annabi Musa ina cewa laqad laqina min safarina haza na saba mun gamu da wahalar tafiya a cikin tafiyan nan saboda wahalar neman wanda ma aka ce je gurin nasu ya je suka haɗu ina cewa to an turo ni wajenka ka bani dama in bi ka hala tabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan kaga fa dan aiken nan fa ya san Allah ne ya aiko shi amma farkon abin da ya gaya masa ya ce lan tasadi amma iya sabra ka tafiya ka kawai ni ma in yi tafiya ta ba za ka bi ni ba ba zan bi ka ba da kyar suka ya yadda a yaddan ma sai da aka sa sharuɗa sharuɗa sharuɗa cewa in in ka gana ya abu ba za ka yi min magana ba to shi kenan aka tafi har aka abin da ya faru ya faru a daidai wannan gabar malamin shugabanmu ya faɗa malam cewa yake yi inna atqakum wa a'lamakum billahi shi ba tambayar safa aka yi waye ya fi ka ilimi ba gaya wa duniya yake yi yana cewa inna atqakum wa a'lamakum billahi ana dukkaninku nan duk duniya malam wannan ka'idar fa tana da wahala shugabanmu ne kurin da ya zo ya sa ta zama mai arha a gurinmu ka ce ka fi kowa komai ba za ka iya ba ka fi kowa ƙarfi ba za ka iya ba ka fi kowa ilimi ba za ka iya ba amma shugabanmu da ya zo sai wannan kalmar ta zama mai arha a gurinmu ya fi kowa kyau idan ka ce a duniya akwai wanda ya fi manzan Allah kyau ka halaka kyau ba a samu ɗan adam mai kyan zati kamar manzan Allah ba domin ya shiga fagen da duk wanda ya shiga wannan fagen in ya fito aka gan shi to ya zama mummuna komai kyansa ranar hijira ya fito ya fito ƙofar gida masu kashe mutane suna riƙe da makamai ya ɗan adam zai ji kansa sanda ina cikin gida a ƙofar gida ga masu kashe shi suna nan suna jira ya fito me zai iya yi manzo Allah ya buɗe ƙofa ya fito ya kama hanya a duhun dare ya tafi da sayyidina abubakar aka je aka shiga kogon sauro aka kwana da kwanaki aka yi kwana da kwanaki ba a ci komai ba ga rashin bacci ga rana sai na abubakar ya faɗi ya ce ba su taɓa gamuwa da kishirwa a duniya irin wannan lokacin ba amma da suka fito suna tafiya suka shiga gidan sai da umu ma'abar sai ga razol ya fito daga gidan sai da umu ma'abar tana cewa da mijinta ya ce su fihili ya umu ma'abar wanda izo ɗin gaya min ya yake wanda i fito daga wannan halin sai ga shi tana ra'aitu rajulan zahiral wada'a wani mutum ne kyansa bayya ɓuya ga duk wani makaluki a duniya wani irin haske ne da shi tare da hakan take cewa na gan shi a bulajun a kalun a ƙaranun a zajjun ta ce haka na gan shi ga, ga kyan hasken fuska ƙarewa ma sai ta zo tana a jimalun nasu min ba'idin wa ahsanuhum wa ahlahum min qarib ita ce ta faɗi wannan siffar da duk wani mai kyau a duniya idan ka hango shi daga nesa nisan nan zai baka wata siffa da ba siffarsa ba ce amma yana matsowa yana matsowa sai ya komo yadda yake a gurinka amma ita sayyida ta ce idan ka hango manzan Allah a nesa ya fi kowa kyau ya fi komai kyau a nesa amma idan yana matsowa ina matsowa ina matsowa to haka ta faɗa ta ce ta ce ajmalun nasi min ba'idin wa ahsanuhum wa ahlahum min qaribin ya fi kowa kyau ya fi kowa kyau mai shiga zuciya idan ya zo kusa da kai a san da fa ina cikin wannan halin ya zo ta gidanta zai wuce to a ƙarshe ‘yan uwa ‘yan uwa a ƙarshe babbar ribar da take cikin wannan zaman da muke yi kamar yadda wato imam ya faɗa yanzu ka zo gurin maulidi to ka ɗauki wani jauhari ka tafi da shi ka ɗau wani jauhari ka tafi da shi ka ɗauki magana mai ƙarfi domin ka zo wadi wanda Allah yana kallon me ake yi a gurin muhalli ne da Allah ina duban me za a yi domin a halararsa bai yadda a komai ba sai dai a ladabi a ƙarshe ‘yan uwa lokaci ya yi nisa kuma muna cikin rayuwa wacce ranar da za ka bar wannan filin ba ka sani ba ba a gaya ma san da za ka bar wannan filin ba kuma za ka san cewa za ka fuskanci wani guri wanda wannan gurin yana da ƙa'idoji da akwai abubuwan da ake so ka tafi da shi to abin da za mu riƙe ‘yan uwa mu riƙe soyayyar mazan Allah sannan kuma ɗabi'o'i dama yana daga manufofin maulidi a zo a zauna a dinga karanta halayen manzan Allah yau ɗabi'o'i sun mana nisa kyan hali a ce yau kai mai bin sunnan manzan Allah ne mu duba wata karama da shehu radiyallahu anhu da shehu ya dinga zayyano mu'jizozin manzan Allah ta ƙarshen da ifaɗa cewa yake amis sunnatul garra'u tasta asilul ahwa a ce yau kai mai bin manzan Allah ne kana kwatanta wannan ɗabi'o'in billahi lazi kai abin kallo ne a duniya da lahira saboda bin manzan Allah da bin wannan ɗabi'o'in za ta fitar da kai daga wannan bawan na bashariya da musiba ta mai da kai hakikanin mutumin da Allah yake alfahari da kai mu rike soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu kwatanta ɗabi'o'in shugaba alaihi salatu wassalam mu iya zama da junanmu mu so junanmu saboda Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya wa ƙarshe afwa da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Asma'u ina cewa da ita idan mutum ya shiga kabari ya ce an mun wahayi tambayar da za a yi muku ita ce mafi girman al'amari mece ce tambayar da za a yi mana manzo Allah ya ce da an sa mutum a cikin kabari in an sa shi a cikin kabari masu tambaya za su shigo za a tambaye ka a ce ma za ta ƙuni fi hazar rajul sai a ce ka san wannan ka san annabi muhammadu ka san shi maulan mushau ibrahim shi dai ka ji abin da ya faɗa? ya ce shi zai yi wa manzan Allah wata zai nemi wata alfarma a gurin annabi idan manzan Allah shehu ibrahim ya ce ni idan aka zo aka tambaye ni aka ce ma za ta kulu fi hazar rajul shi ne yake cewa ladal qabri mahma yus'alul abdu ankumu faqul khadim ni ka gaya musu ya rasulullah ka ce ni yaron ka ne kawai ba sai an tambaye ni ba saboda me saboda soyayya waridi ne na soyayya a zuciyarsu saboda haka manzo Allah ce za a tambaye ka ka san shi ko baka san shi ba manzo Allah ya ce fa ammal mu'minu idan mutum mumini ne abinda zai ce haza muhammadur rasulullah to dan Allah dan Allah mu yi kokari mu tafi da guzarin da idan an mana tambayar nan zamu wannan amsar sai ce ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na muna roƙon ubangiji ya ƙara mana san shugaba alaihi salatu wassalam chief imam Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa tsawon rai Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa tsawon rai albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗanda suka halarta wannan guri Allah ya saka musu alkhairi wanda duk ya zo ya wannan hidima a wannan guri da waɗanda suka zo da daga nesa da waɗanda suke kusa Allah ya mai da kowa gida lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh